والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yarjewarsa da amincewarsa da rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci mai albarka insha Allah wato yammacin litinin bakwai ga watan jumadal akhira a shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine bakwai din dai ga watan hudu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya kuma kamar yadda muka alkawata wa yan uwa musulmi cewa a yau insha Allahu bayan gama karatunmu na littafin alamu sunna al-manshura na malam hafiz bin ahmad al-hakami za mu fara wani littafin daban a wani littafin shi ma a dai jerin gwanon littafai da aka rubuta su a babin tauhidi tun da dai mun riga mun sa ranar litinin in karatunta da'iman ya zama a cikin littafan tauhidi tun da allah sa su ma fage ne mai faɗi akwai littafai kuma da yawa mun fara tun karan farko da salasatul usul da malam muhammad bin abdullahab bayan gama shi kuma shine muka yi wannan alamu sunna al-manshura allah subhanahu ta'ala kuma ya nuna mana shi ma muka zo kammala shi da fatan Allah ya karbi dukan ayyukan da muka aikata da abin da muka faɗa da abin da muka saurara a ciki a yau kuma cikin ikon Allah za mu fara wani littafin daban shine littafin da kuke gani a hannuna da dai mun sami nuska guda ɗaya ne yanzu amma insha Allahu akwai wani bawan Allah da ba sai an faɗi sunansa ba da ya ɗauki nauyin a buga adadi mai yawa da insha Allah kowa zai samu an aika za a buga shi kuma za a kawo insha Allah ta'ala amma muna ga kafin a ce ya zo din bai kamata mu zauna haka muna ta jiransa sai ya zo sannan a fara ba ba laifi mu fara musamman ma dai irin darasin yau ba lalle mu shiga cikin littafin ba za mu magana akan mai littafin da kuma magana akan littafin kafin karanta littafin sunan littafin dai tajiridu tauhid al-mufid a tajiridi asalin ma'anar tajirid shine tsiraita abu a tsantsance shi a kadaita shi a yi shi shi kadai shine ma'anar tajiridi ana cewa jarradahu ya kadaita shi ya tsaitsaita shi ya zama shi kwaya ɗaya shi shi kadai ba ba daɗi ne ana cewa tsiraitawa duk da dai asalin abin da ake nufi kenan amma ya faɗi ya yi izafar wannan kalma ne zuwa ga tauhidi domin yana so ya nuna mana muhimmancin tsantsance tauhidi da yinsa yadda ya kamata a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a ciki tauhidin nan kuma mai fa'ida shine ma'anar al-mufid haka dai sunan littafin tajridut tauhid al-mufid mashhurin sunan mai littafin wani babban malami ne da aka yi shi a kasar misra a malam ahmad ibn ali al-mikrizi za mu takaita mu rika cewa al-mikrizi kuma haka ya fi shahara dama abun malamai sunansa malam al-mikrizi kamar da za mu zo mu ji tarihinsa kaɗan insha Allah yanzu a ina aka haife shi ya nasabarsa take da yadda ya samu ilimi a takaice wani littafin da ke hannuna a wani bawan Allah Ali ibn Muhammad al-Umran shi ne zauna yi masa aiki ya editin ɗinsa kuma ya rage mana aiki don binciken da zan yi a kan abin da ya shafi tarihin malamin da ya kawo mana a ciki tun da shi aiki ya yi sosai ya zauna a kansa haka za mu takaita zuwa karanta abin da ya ambata a ciki dangane da tarihin malamin da kuma magana akan littafin shi kansa zan kokari in dan hanzarta ya zama cewa iya wannan darasin ba sai mun bukaci wani darasin ba mun gama da tarjama tasa da magana akan littafi da insha Allah sai zama darasin mu na gaba littafin nasa zamu fara karantawa bi idnillahi ta'ala a tarjamar in an ce tarjama sau da yawa mu dai mun sani a larabci a Hausa in an ce tarjama ana nufin fassara to abun malamai tarjama tana da wannan ma'anar din cewa a fassara wata kalma zuwa wani yare daban to kuma abun malamai har yanzu tana da wata ma'anar shine a bada takaitaccen tarihin mutum shine tarjamarsa takaitaccen tarihin wannan malami mai littafi ma'anar tarjama kenan har yanzu tarjama tana zuwa da wata ma'anar har yanzu a gun malamai ana nufin taken da aka sanya wa wani babi na suna al'imam bukhari a cikin sahih bukhari ana kiran sanya wa anawin ɗin na nasa mun san unwani ko matashiya da zai sa wa kowane babi babi babi to wannan shi ma sunansa tarjama kamar yadda zai ce babun babi da yake magana akan kaza babi da yake magana akan kaza to wannan shi ma sunansa tarjama ai tarjamatu hadal babi shine kaza da kaza ma'ana sunan da aka sa wannan babi din to amma wanda muke magana akai yau ita ce takaitaccen tarihi na mutum da bayanin rayuwarsa da asalinsa da kuma yadda ya samu ilimi ya fara da nasaba ismuhu wa nasabuhu sunan wannan bawan Allah mai wannan littafi da nasabarsa nasabarsa ma'ana dangantakarsa asali yace huwa Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Tamim al-Miqrizi sunansa kenan Ahmad dan Ali dan Abdul Qadir dan Muhammad dan Ibrahim dan Muhammad dan Tamim tamim wanda bahaushe ke cewa ta nimu ko maimakon mimun ta farko sai aka mai da ita nunu babu wannan da larabawa tamim ne asalin sunan da suke amfani da shi almitarizi dangana shi ne zuwa ga wata unguwa unguwarsu ne ana ce masu ana ce mata haratul makariza unguwar makariza da haka daga nan aka dangana shi duk mutumin da yake zaune a wannan unguwa haka ake kiransa da haka ana cewa almitarizi zi na zayun ba zi na za'un ba ba kuma zi na zalun ba amma na zaira ko wadda ake ce mata zaira da hausa haka ne wadda za ka faɗa ko da kake nutki da ita in za ka ce zazzabi ko zariya to ita ce mikrizi haka ake kira lakabinsa shine taqiyuddin a karni na hudu ko in ce musamman a daular abbasiyya a tarihi da malamai da sarakuna a wancan lokaci da ma mutanen gari haka kowa da kowa yakan samu wani lakabi da ake kiransa akan ce nasiruddin shihabuddin wannan lakabi ne da aka saba yinsa musamman a daular abbasiyya ya shahara sosai da malamai musamman da sarakuna akwai shi to shi nasa shine taqiyuddin taɓi daga takawa mai takawa na addini kai malamai sun nuna karhancin irin wannan abun kasancewar yana nuna wata taskiya taskiya da tsarkakewa amma a lokacin kasancewar ya shahara ana yin sa ne ba da wannan ma'anar ba ma kowa kawai yana yi ne a matsayin wata alama da za a san shi da ita malamai suka nuna ba komai yin haka din kamar ibn taymiya ma sun shi ma taqiyuddin shine nasa laqabi abul abbasi to shi kuma wannan taqiyuddin kuma shi ma abul abbasi haka da lakabinsa da alkunyarsa daidai take da na ibn taymiya kuma shi ma sunansa ahmad ibn taymiya ma sunansa ahmad amma sun saba sunan mahaifi ahmad ibn taymiya sunansa ahmad ibn abdul halim kakansa kuma abdul salam shi kuma wannan sunan mahaifinsa ali kakansa kuma abdul qadir to shi abdulkadir din asali a garin ba'alabak aka haife shi kamar yadda malam as-sakhawi ya kawo a tarihin mutumin nan bai kawo shi ba a littafinsa abdu'ul lami malam sakhawi dalibi ne na malam ibn hajar al-asqalani yana da littafi abdu'ul lami da ya tattara tarihin duk mutanen da aka samu waɗanda suka go a abin nan bayan alƙarni sabi ko alƙarni tasi bi yayi wannan kokari ya tattara duk malamai da aka haifa da suka rayu suka yi harkar addini da ilimi to ya tattara tarihinsu ya rubuta shi yasa littafai kawai na tarjama da mutum zai bi su kamar da za mu zo mu gani a nan a ce mutum yana karanta littafan da aka rubuta tarihin malamai kawai za mu yi mamaki in muka ji irin adadin littafan da aka rubuta tarihin wannan bawan Allah kawai zan zo ya kawo mana shi a ciki zamu ji insha Allah kaga irin yadda malamai suka zauna suka rubutu a kowanne fanni fanni dan abu kadan daga an samu bambanci sai wani ya zauna kawai sai a ce bari a rubuta littafi akai ba wani abu ne mai wahala ba a gun malamai kasancewar sun yi karatu kuma sun koshi da shi to sunan wakila wasu kuma sun ce abul abbas wasu suka ce a'a abu muhammad shine alkunyarsa alba'alabakki al'asal asalinsa da garin ba'alabak nan ne garin shi mahaifinsa abdulkadir mahaifin abin kai kakansa abdulkadir mahaifinsa kuma ya taso shi ali ya zo misira har aka ba shi alkalanci ya yi alkali a garin misira to anan ya haifi wannan dan nasa mai suna ahmad a unguwar makariza shi yasa ake ce masa ahmad ibn ali ibn abdulkadir al-makarizi Allah samu na fahimta al-misri al-maulid an haife shi a garin misra da haka malamin da zamu karanta littafin sa wannan karan mutumin misra ne ba mutumin wato ko saudi arabia ko wata ƙasa ba sannan walwafa hakanan rasuwar sama a misran ya rasu a nan aka haife shi a nan ya rasu a misra alhanafi sun shafi'i ba hanafi ne a mazhabarsa mazhabarsa ta fiƙihu da yana mazhabar hanafiya kasancewar ya zauna a wurin dan uwan abin dan uwan mahaifiyarsa da ya rike shi to shi kuma malami ne a mazhabar hanafiya da ya masa tarbiyya lokacin da ya girma kame da sakawo yake cewa ya kai shekara ashirin ya balaga shi ma ya yi karatu ya fahimci abubuwa sai ya koma mazhabar shafi'iyya da haka asalinsa ana cewa hanafi sun mashafi'i wannan kuma dama ba abin mamaki bane an same shi abun malamai haka da yawa kowa da gwargwadon istihadi gwargwadon abin da ya zo masa na mazhaba domin ba tilas ne mutum yana ko mazhaba a wani gari tilas kuma har abada ba zai fita ya bar wata mazhaba ba duk da dai asali babu umarni daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su mazhabobin ma a makalkale kowa ya ce dole sai ya dauki daya ya dangana kansa zuwa gare shi duk da danganawar kuma ba laifi bane in yana nufin hanya ne ta wato neman ilimi akwai malam at-tahawi da muke ji al-imam at-tahawi mai littafin al-aqidatu at-tahawiyya shi ma da hanafi ne ya koma shafi'i don haka ba wani abin mamaki bane mauliduhu haihuwarsa nan malam ya ce kala ibn tagri bardi wani malami ne shi kuma an yi shi a shekara ya rasu shekara ta 874 yana cikin malaman hanafiya sunansa kenan ibn tagri bardi asalinsa ba balarabe bane daga jin sunan yana cewa sa'altu shaykha taqiyuddin rahimahullah na tambayi malam taqiyuddin an maulidihi dangane da haihuwarsa yaushe aka haife shi faƙala sai ya ce ba a da 60 wa 700 bi sunayyati haka ya faɗa da bakinsa bayan shekara ta 760 da 'yan wasu shekaru shine bi sunayyatin sunayyat tasgiri ne na sanawat maimakon ya ce bi sanawatin kaga ya takbiri yana so ya nuna 'yan ƙananan shekaru ne marasa yawa sai ce bi sunayyatin ma'ana da 'yan shekaru a saman 760 ɗin malam hafiz ibn hajar al-asqalani mun san shi shi kuma ko babban bajimin malami kamar da bahaushe ke cewa yana cewa inna hura abi khattil mitrizi ya ce shi ya gani da rubutun hannun mitrizin da kansa ma ya dullu ala anna sanata wiladatihi hiya sanatu 60 wa 60 wa 700 cewa shekarar da aka haife shi ita ce shekara ta 766 shine sunayyatin inda yake faɗi a can kuma dama akan sami irin wannan za ga da yawa daga malamai ba kowa yakan rike ba wai malamai kawai ba kai mutane in ba an rike masa ba ba kowa yake cewa garin da aka haife shi ba amma an yi sa'a iyayensa sun rike ko wasu daga cikin dangi ta riƙe musamman a da kun san ba irin lokaci ne yanzu da ake ba certificate lokaci ne kawai wata baiwar Allah za ta riƙe ran da aka yi kaza shine rana kaza a watan kaza shekarar da aka yi kaza sai a riƙa bincikowa kuma shekarar da aka yi kaza ita ce shekara ta kaza to kuma ta nan za a gano irin wannan to amma agun malamai suka rike irin wannan fiye da wasu musamman shi wannan malami malam mikrizi yana da littafi mai suna al-khitab littafi ne na tarihi tarihi mai kyau kuma tarihi wanda yake wato mai kwalkwale masaloli ya bada tarihin misra tarihin da duk wanda ya bada tarihin misra galibi sai dai fa'idanta da wannan littafin to a cikin littafin a muqaddimarsa ya faɗi tarihinsa shi da kansa ya faɗa an hani suna na wane dan wane dan wane kuma an haife ni a gari kaza wannan ya nuna malamai suna iya rubuta tarjama kansu kada mutum ya zauna cewa lalle sai in ya mutu sannan wani ya rubuta an samu malamai da dama da suka yi irin wannan da kansu suka rubuta tarihinsu kuma wannan ya fi karfin hujja kada wani ya zo ya shigar da abin da ba kai ka faɗa ba la'alla dai akwai wani abu da mutum zai iya ragewa saboda tawadu'u ba zai iya faɗi ba la'alla sai wasu da suka san shi ne su ne za su iya faɗi wani abubuwa na alheri dangane da shi akan samu wannan amma dai duk da haka mutum ya faɗi abubuwan da babu wanda zai iya sanin su kamar shi to yana da kyau mutum ya rubuta tarihinsa da kansa to shi wannan ya rubuta malam ibn hajar nake faɗa ko mun gama da wannan da haka haihuwarsa shekara 700 da nawa da 66 nash'atuhu wa talabuhu lil ilmi sai tashinsa wato girmansa da kuma neman iliminsa malam ibn hajar shi dai al'askalani wanda shi kuma dama ya rasu 852 yana cewa na sha'a na sha'atan hasanatan wannan bawan allah malam mukrizi ya rayu ya tashi ya samu tarbiya tarbiya mai kyau wa hafiza kitaban fi mazhabi abi hanifata ya kuma wato haddace wani littafi daga cikin littafan mazhabar abu hanifa taba'an li jaddihi li ummihi saboda bi ga kakansa ta bangaren uwa wanda nake faɗa mana ɗazu kakansa ne ta bangaren uwa shine a sheikh shamsuddin ibn sa'ir al-adib wani babban malami ne na adabin larabci shi kuma al-mashhuri ne shi kuma dan mazhabar hanafiya ne shine ya reni wannan bawan Allah don haka sai tashi da mazhabar hanafiya thumma lamma tara'ra'a sannan yayin da ya girma shine tara'ra'a mutum ya girma daga karami ya koma babba wajawaza al-20 ya ketare shekara ta 20 wa mata abuhu kuma mahaifinsa ya rasu sanata 60 wa 80 kuma mahaifinsa ya rasu a shekara ta wato abin nan ɗari shida haka ne ko? ma'ana kai ɗari bakwai da tamanin da shida haka ke so nuna tun da sittin wa tamanin to sittin wa tamanin ba da mai yana nufin ba da saba'in miya yawwa bayan wannan sai ce ta hawala shafi'iyyan sai shi ya koma ba shafi'i ya koma ba shafi'i ma'ana bayan shekara ta ɗari bakwai da tamanin da shida a lokacin da mahaifinsa ya rasu kunga shi an haife shi ɗari bakwai da sittin da shida kaga tsakaninsa da haihuwarsa da rasuwar mahaifin shekara ashirin daidai to sannan ya ci gaba da tasa rayuwar to shine ya koma mazhabar shafi'iyya ya bar mazhabar hanafiya wa qala al-hafiz har yanzu hafiz ibn hajar al-asqalani yana cewa thumma lamma tayaqqaba yayin da ya fadaka wani baha shi ma ya faɗa kudi har yanzu ya kai munzalin fahimtar abu da kansa ta hawwala shafi'iyan sai ya juye ya koma dan mazhabar shafi'iyya wasu mi alkathira min mashayikhi waqtihi ya ji ilimi in an ce sami'a ya ji ilimi ya zauna gaban malamai malamai daban-daban daban na zamaninsa yace kal burhanil amidi kamar al burhanil amidi wal bulqini da malam bulqini malam bulqini shi kuma malamin ibnu hajar ne idan ka ji a cikin fathul bari malam ibnu hajar yana cewa qala shaykhuna ko qala shaykhul islam to yana nufin al bulqini a wurare da yawa والزين العراقي هكذا زين الدين العراقي duk waɗannan ya ji a wurinsu wal haithami da malam haithami ahmad ibn hajar al haithami mun san na taɓa gaya mana ahmad ibn hajar mashhurai muna da guda uku duk sunansu kenan ahmad ibn hajar akwai ahmad ibn hajar al-haithami shine babban su shine ya rasu 807 800 da shekara bakwai shine al-haithami shine mai littafin majma'uz zawaid da kuke ji ana faɗa majma'uz zawaid to sai kuma malam ahmad ibn hajar al-asqalani shine wanda ya rasu 852 shine wannan babban malami mai littafin bulugul marami mai fatuhul bari sharhin sahih bukhari da manya-manyan littafai da baka iya kididdige su babban malami ne da al'ummar musulmi sun fa'idanta da shi kuma shine mai bada wannan labarin yanzu yake magana akan wannan malami to akwai kuma ahmad ibn hajar al-haytami al-haytami ba al-haythami ba bambancin su kawai wancan ta wannan sa yawwa shi wannan shi kuma mutu akhir ne daga bayansu sosai a karni na goma shi kuma ya rasu haka kullum kana ji ka rika bambancewa tsakanin wannan karka dauki wancan shine wannan wannan kuma shine wancan amma duk sunan su Ahmad ibn Hajar kuma duk malamai ne a malam Sakhawi yana cewa wanda Sakhawi shi kuma dalibi ne shi ma na malam ibn Hajar ya rasu 900 daidai da biyu yana cewa qara'tu bi khattihi na karanta da rubutun hannunsa anna shuyukhahu balagat 600 nafsin cewa malaman da ya karatu a gunsa a gunsu shi wannan malami da zamu karanta littafin sa yayi karatu a gun malami malami malami ɗaya ɗaya ɗaya har mutum 600 malami 600 yayi yawo yayi yawo dan ya samu ilimi a gunsu kaga dole ka ji ilimi ya bunƙasa a ce malamin ka ya kai 600 domin da yana daga cikin abin da malamai suke ba za ka ce alfahari ba amma suna jin daɗin su faɗi cewa adadin malamansu suna da yawa ba irin yanzu da za ka samu mutum yana bugun ƙirji ni duk garin nan ba wanda ya isa ya ce ni malami na ne haka suka gani da karatu na to ai babun alfahari ba ne abun alfahari shine a ce kayi karatu a gun malamai da yawa shi zai nuna ka samu tarbiyya domin duk mutumin da ya karatu ba a gun malami ba gaskiya ba ka samu tarbiyya a gunsu ba wannan abun malamai sun faɗe shi duk malaman da suka rubutu akan harkar neman ilimi sun yi ijima'i akan wannan duk mutumin da littafinsa shine malaminsa ya je ya so ya buɗa ya karanta to kuskuren da zai yi ya fi daidai ɗinsa yawa za ka dole ka samu malami ya sa ka a hanya ka samu ladabi ka ji cewa ga yadda shi kansa ya ɗauki karatu a gun malaminsa da yadda kai ma za ka ɗauka a gunsa kwai littafai dai da dama malamai sun yi rubutu a kan wannan wata rana wani daga cikin ɗaliban imam malik yana ba da labari ya je ɗaukar karatu a gun malik zai tambaye shi akan wani hadisi sai aka ce masa bai fito ba ya saba to yana fitowa kafin alfijir zai fito ya shiga cikin masallaci a madina ya yi raka'o'i na nafila kafin alfijir ya fito to shi ne mutumin ya je ya kwanta a ƙofar gidan malik ɗin don kada ya fito bai sani ba wata rana da aka gaya masa wancan ya makara a daidai ƙofar ya kwanta maliku ya fito ya tsallake shi ya wuce ya tafi masallaci yana bacci bai tashi ba sai baiwar gidan ce ta zo ta tashe shi ai shugaban naka har ya shiga masallaci kai kama kara ne ku duba abin da yake so ku dauka a nan babba shine ko mu dauka haddani shine yadda mutum zai dauki ilimin yana da kima yana da darajar da za a je a zauna har ai bacci a kofar gidan malami ba za a tashe shi ba sai shi din ya fito da kansa sannan a samu ilimi wannan ladabi ne da mu a yanzu mun rasa shi mun zai idan ka je ka kwankwasa kofa ko kai sallama ba a fito ban fushi za ka yi ma ka tafi duba malaman zamani kawai kaza da kaza wani ya bugo waya baka san halin da malami yake ciki ba wani ya bugo ma waya karfe biyu na dare sai ka dauka wallahi fatawa ne wata tambaya zan yi wannan sai a zamanin yanzu ake samun sa kuma gaskiya hakika ba daidai bane yana dauke albarkar karatu saboda ba a yin abin wato da ladabi Allah madauke ya taimake mu to kun ga dai shi wannan malami malamansa 600 da wani abu wannan yace ya karanta luga kawai abun wannan wannan nahawu ya karanta a gurin wancan wannan hadisi ya karanta wannan tafsiri ya karanta a gunsa wancan kaza wannan kaza wannan kaza kuma yana daga cikin abin da ke kara mutum fadin karatu a ce malaman sun yi yawa domin kowa za ka samu tarbiyyarsa ka samu ta irin wancan ka samu irin ta wancan ka samu irin ta wancan in malamin ka guda ɗaya ne to ba ka da wani abu da ka sani banda tarbiyyarsa shi kaɗai ko ba haka bane amma in ka yawaita shi yasa malamai su kuma su daina hasada tsakanin su dan dalibin sa ya tafi daga wannan an gaishe a makarantar wannan fa'ida yake nema kuma su yake ƙara buɗaɗawa karka ce a'a ya dalibi na zai tafi wata makaranta ko dalibai na ba sa zuwa wuri kaza dole sai iya ni wannan duk ba daidai bane su malamai da suka yi ilmantar wasu ta ikhlasi ba haka suka ba to sai ce wata faqaha wa bara'a wa nazara fi iddati funun wannan malami a kuna tsallake wa qala al-hafiz ibn hajar malam hafiz ibn hajar ya ce wa sami'a min shuyukhina mu ma nan da ka gani wannan malami ya ji daga malamanmu ma'ana ya dauki karatu a gun malamanmu kaga a matsayin malaminmu kenan mu ma yake inji ibn hajar domin tsakaninsu da ibn hajar shekarun bakwai ne kawai a rasuwa shi wannan ya rasu 845 mana ibn hajar kuma 852 haka shekara bakwai tsakanin wato rasuwarsu to sai shi ya ji hadisai ya ji ilimi daga malamanmu ya ce wata faƙaha wa bara'a ya yi ilimin fiƙihu da zurfi mutum baya zama dama malami sai ya haɗo komai da komai irin waɗannan an yi ilimin hadisin an yi fiƙihun an yi tafsirin ba kawai gefe guda ɗaya ka iya luga kawai ka iya larabci shikenan ka zama malam ba haka bane yawwa ka iya larabci don ka karanta da kanka ba daidai bane komai larabcinka za ka je gun malami zai nuna maka ga yadda ake kaza um, wa nazara fi iddati fununin kuma ya yi bincike a fannoni daban-daban wa uli abit tarihi an sa masa son tarihi da yawa shine ma'anar uli'a ma'ana Allah ya sa masa san tarihi mutum ne mai san tarihi fa jama'a minhu shay'an kathira don haka ya tattara wani abu mai yawa dangane da tarihi littafinsa wanda na gaya mana al-khitat yana cikin manyan littafai na tarihi a duniya min sifatihi wa akhlaqihi siffofinsa da halayensa kun ga haka ake tsatsefe malamai sai a bada labari ga inda ya karatu tarihinsa bayan an ba da labarin kun ji mun gangam yanzu mun ji asalinsa da sunan iyayensa da yanzu suwa ya karatu a gunsu a tsaya a lissafa mana ma saboda yawansu sai aka gaya mana adadin kawai da mun koshi ya isa ya nuna mana adadin suna da yawa sannan kuma za a ba mu labarin me ya ɗabi'unsa kowane malami da irin yadda Allah ya gina shi kamar yadda kowane dan adam yake da halinsa haka su ma malamai da halinsu kowa na da halinsa na ɗabi'a ba kowa ne ilimi ke canza halinsa ba mun gane wannan hali daban akwai kuma wato ilimi daban to za ka samu kowane malami da irin halinsa akwai mai zafi-zafi akwai mai sanyi-sanyi akwai mai haƙuri akwai marar haƙuri akwai madaidaici akwai mai wuce iyaka akwai mai gazawa kowa kuma tun da dai allah ya hore masa ilimin da za a ɗauka sunansa malami amma dangane da hali kowa da irin yadda allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa nasa to shine yake cewa urida alaihi qada'u dimashq an gitta masa cewa ya zama alkali a garin damascus a syria kenan miraran ba sau ɗaya ba sau da yawa fi awa'ili a daulatin nasiriya farkon daular da ake cewa daular nasiriya famtana a min kabulihi amma ya ƙi karɓa ce shi ba san alƙalanci ya fi son ya zauna haka a matsayinsa na mai sana'arsa kuma yana ilmantarwa yana sana'arsa duk malamai a da kowa yana da sana'a shi yasa zaka ji wani ana ce masa malam wane mai jima kaji an ce malam wane alkhayyat ma'ana tela su ba abun kunya bane a ce malam wane mai kaza saboda me sun yadda da su samu hanyar abincinsu ba sa zama a ce a kullum daga hannun mutane suke samu su ci in kullum malami ya zama waɗanda yake koyawa su za su ta miƙo masa yana ci to zai rasa ƙimarsa a wurinsu amma in ya zama yana da hanyar da zai ci abinci ta hanyar sana'a to zai samu mutunci kuma zai ilmantar kuma insha Allahu karatunsa zai karbu abun mutane wannan dai malaman su da kansu suka faɗi shi yasa zaka ji kowane malami yana da sana'arsa mu yanzu ne sai ka ga an ce malamai sai dai a kawo musu addu'a in aka gan shi a kasuwa ma wai abin kunya ne a gama la malam a kasuwa me ka gani to shi ba zai zo kasuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kasuwa wai shi an dauka kawai sai dai ya zauna a kawo masa addu'a a biya shi a kai shi umara ya sauke qur'ani mai waɗannan abubuwan duk ba sa daga darajar mutum kuma sai ga cewa mutum ba shi da daraja da mutunci a idan wanda ke masa wannan abu ko ba haka bane amma ka samu sana'arka yadda abin da za ka ci da kai da iyalinka yana cikin abin da ta hanya mai kyau hanya ta halal sannan kuma kana yin ilimi da ilmantarwa ta hanyar da aka sani ta ladabi da ilmantarwa ba tare da karkace kuma wai zan samu independence dina ne don zagi kowa da nake so a shi ma wannan kuma ba hanya bace mai kyau ka ce ba za ka karɓi abin kowa ba don kawai ka faɗi abin da kake so ko ka ci mutunci wannan shi ma ba hanyar malamai ba ne tsaya a kan faɗin gaskiya yadda take kuma cikin ladabi cikin yadda za ka faɗa abin ya amfani ga mutane kuma a karɓa allah samu dace sannan sai ce wa ƙara ba a ina ne na yi tsallake ko yawa kana munqati'an fi darihi mutum ne wanda ya yanke galibi yana gidansa bayan yin sana'arsa to yana gida mulaziman lil ibadati yana ibadarsa wal khalwati da kebancewa da ubangiji mai yawan ibada ne qalla an yataraddada ila ahadin da wahala ka ganshi ya je gun wani illa li daruratin sai da larura zai je gaisuwa rasuwa ne wani ba shi da lafiya da makamancin in ba haka ba yana gida yana karatunsa sannan qalibin tagribar da shi wannan malami na mazhabar hanafiya mai wannan suna tagribar da yana cewa qara'tu alaihi kaseeran min musannafati na karanta da yawa daga cikin littafansa a hannunsa littafan da shi ya rubuta na zo na karanta su a hannunsa kaga wannan dalibi ne kenan na wannan bawan Allah kuma sannan ga irin ladabinsa maimakon ya ce ai na riga na samu littafin da ya rubuta zan je in karanta da kaina a'a sai ya dauko littafin ya zo gun malamin a karantar da shi wannan littafin da malamin ya rubuta wa kana yarji'u ila qawli fi ma azkuru to malam ibn tagbibar da yake cewa yakan dawo zuwa ga ra'ayina idan na faɗi wani abu ma'ana idan na karanta wani muna karanta wani abu tare da shi in na faɗi wani abu cewa ina jin ku abu kaza din nan kaza ne sai ce eh to lalle nakan nan shine daidai sai bar na san sai dawo gun na ɗalibi kuma wannan wani irin hali ne shi kuma wannan ya ƙara bayyana mana irin halinsa na tawabu'u da cewa bin gaskiyar ce a gaban su yanzu wannan malami ne ke haƙuri ɗalibinsa ya masa gyara ce kai waye yaushe kai karatun a ina kai duk waɗannan ba cikin halayen malamai wannan ya tuna min wani littafi mai kyau yana da kyau ɗaliban ilimi su same shi su karanta sunansa akhlaqul ulama ban san wani littafi da aka rubuta a wannan fage na bayanin halin malamai mai kyau irin wannan littafin ba akhlaqul ulama'i na malam abubakar al'ajurri muhammad ibn hussein al'ajuri wanda ya rasu 360 daidai mai littafin shari'a yana da littafi da ya rubuta sunansa akhlaqul ulama'i halayen malamai in dai kana so ka san halayen malamai to ka karanta wannan littafi saboda ka sami hali irin nasu Allah ya sa mu samu hali na ɗaliban su ma mu yi wato kuma neman ilimi irin nasu yace wa kana yarji'u ila qawli fi ma azkuru lahu min as-sawabi na abin da yake daidai in na bashi labarin cewa abu kaza na ina tsammanin fa abu kaza da ka faɗa daidai din sa fa shine kaza to yakan dawo zuwa ga ra'ayina wa yughayyiru ma katabahu awwalan fi musannafati kuma yakan dauko littafin nasa din sai ya gyara abin da yake ciki wannan kuma yana daga cikin abin da an same shi daga halin dalibai dalibai na kwarai wanda suka tashi da tarbiyya idan malaminsu ya rubuta littafi a cikin littafin ya kuskure ya faɗi wani abu ko akwai wasu abubuwa da suke son su gyara to maimakon su zo su kafa daba ko a nasu gun karatun su ce nan malaminmu kaza da kaza da ba haka ya ce ba sai su ci gyaran malamin a gaban sauran jama'a abinda suke yi shine malamin yana da rai sai su ɗauki littafin sai su je gunsa sai su karanta a cikin wannan karatun sai su yi masa tambaya nan wurin hakan yake to a lokacin inda kokonto shi kansa a lokacin malamin sai kokonton sai ce eh to ko mu duba ne sai a duba sai ce ni ina jin na taba karantawa a wani littafi kaza cewa abun kaza kaza ne la'alla wani ma dama asali dan ya zo ya kawo wannan gyaran ne maimakon ya kawo shi da surar da za a ga bai ladabi ba sai ya zo da littafin dan ya karanta a gun malamin saboda cikakken ladabi kaga wannan da su da sigar tambaya amma ba wai kawai mutum ya daga hannu malam ina ga abin da ka faɗa nan fa ba haka yake ba duk ɗalibai dai ba sa yin haka Allah maɗauki kyauta to ina ne muke karanta yau mun gama da wannan sai sai min sana'il ulama'i alaihi daga irin abin da ya auku na yaban malamai a kansa قال الحافظ ابن حجر مالن الحافظ ابن حجر yana cewa kana imaman bari'an mufannanan mutqinan dabitan dayyinan khayran muhibban li ahli sunnati yamilu ila alhadith wal amal bih hatta nusiba ila adh-dhahiri hasan as-suhbati hulwa al-muhadarati kun ji kyakkyawan yabo tsakanin malamai yana daga cikin alamar zuciya mai kyau ta malami kaji yana yaba wani malami ko yauwa yana da wahala wani ba shi da haƙurin ya yaba wa ɗan'uwansa malami sai ga in yaba wani a za a ce yau ba kai ne kafi kowa ba wancan ɗin da ka yaba wa ya fi su kuma mutane suna da hankali suna fahimta kowa ka faɗi abin da ka sani na alheri a kansa shi kansa wannan ƙara nuna daraja ne kai gare ka in kai ba wani malam ibn hajar yana cewa kana imaman wannan bawan allan imami ne shugaba ne bari'an kwararre kamar ka ce gwani yadda muke cewa a harkar qur'ani ko mufannanan ba bangare ɗaya kawai ya iya ba shine mufannanan ko a ce mutafanninan yawwa ana faɗan mutafannin ko mufannan eh duk abu ɗaya ne ma'ana fanni fanni da ya sani na ilimi ba ɗaya bane sannan kuma mutqinan a duk abin da ya yi fanni-fanni daban ɗin kuma ya iya shi sosai ma'ana ya ƙware a ciki babitan kuma mai riƙe abu ne dayyinan mai addini ne khayyiran mai alheri ne muhibban li ahli sunnati masoyi ne ga ahli sunna yana son sunna yamilu ila alhadisi wal amali bih yana karkata zuwa ga hadisi da aiki da hadisi hatta nusiba ila zahiri saboda aikinsa da hadisi har wasu suka ce masa dan zahiriya ne shine ma nan nusiba ila zahiri eh a yadda sakhawi ya faɗa abin da ya faɗa shine hatta nusiba ila mazhab ibn hazm shi abin da ya faɗa kenan har aka dangana shi zuwa ga cewa yana bin mazhabar ibn hazm ne mun san kuma ibn hazm zahiri ne yace hasana suhbati kai mutum ne mai kyakkyawan abokanta in kai abota da shi zaka ji daɗi hulwal muhadara kuma ya iya magana in yana magana yana muhadara ko lacca ko darasi daɗi in an ce hulwa abu mai zaƙi-zaƙi yau kuma ana siffanta abu abin da yake da daɗi daɗin a shi saboda allah ya hore masa iya magana kuma san dama kuma wannan baiwa ce da allah ya baiwa mutanen misira kafin ka samu mutumin misira wanda ba shi da baki za ka daɗe ko ba ku san haka ba ga wanda duk ya zauna da su Allah ya hore musu baki mai kaifi in suna lecture in suna mai yanzu nan zai likita mutane da iya zance da wahala ka samu dolo a cikinsu haka suke Allah ya yi su suna da kwakwalwa sosai gaskiya to shi ne sai ke cewa har yanzu wa qala ibn tagribardi malin tagribardi yana cewa ash-shaykhu al-imamu al-alimu al-bari'u wannan malam al-makrizi sheikh ne ma'ana shehi ne babba imami ne malami ne kwararre ne umdatul mu'arrifin shine ginshikin masu malaman tarihi in aka ce gashi to magana tarihi sai a tsaya iyana shine abin da ke nufi a wa ainul muhaddisin kuma shine ainihin wato kaman kace shine ruwan malaman hadisi shi ne manan ainihin muhaddisi in aka zo ana neman malaman hadisi aka same shi shi ma to kamar a ce a tsaya iyana wa kala aidan shi da ibn tagrir bardi din yana cewa wa fil jumlati huwa a'zamu man ra'aynahu fi ilmi tarihi wa durubihi wa darubihi kai wannan mutumin shine mafi girman malamin da muka idan mu da ya nuna mana a bangaren tarihi da makamantan irin wannan shine wa durubihi ma'ana da makamantan tarihi abin da shafi tarihi da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makamancin wannan da sanin asalin garuruwa don wani malamin ya tashi yana gaya maka asalin gari kaza ga shekarar da aka kafa shi wani ne ya kafa shi za zamanin sarki kaza akai kaza akai kaza akai kaza sai kaga kamar ba wanda ya san wannan fannin sai shi mun san mu'jamul buldan ko kuna ji wani littafi ana ce masa mu'jamul buldan aiko na wani malami yaqutul hamawi yaqutul hamawi asalinsa barume ne mutumin ruma ne bature ya musulunta ya rubuta wannan littafi har zuwa yanzu nan duk mai neman sanin tarihin garuruwa sai ya koma wannan littafin manya-manyan mujalladai haka ya rubuta su duk garin da kake so kamar fihirisa haka aka yi abinin ɗinsa ya jejjera shi gwargwadon abcd haka kamar da za mu ce yau haka alif ba ta har zuwa ƙarshe duk garin da kake so ka buɗo tarihinsa kana son bagdad zai a nuna maka cewa asalin bagdad gashi garan da ma haruna rashid shi ya kafa bagdad a mun sani ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu garin bagdad zamanin sahabbai manya duk babu zamanin khalifan abbasiyya haruna rashid shi ya gina garin asali babu shi yake ci fili ya ce a gina gari aka sa masa suna bagdad amma su albasra su kufa da sunan kasar iraki duk da daɗe ne suna nan tun zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to duk irin waɗannan zaka same su ne a irin waɗannan littafai za a baka wato labarin su shi yasa kullum muke faɗa ilimi na addinin musulunci faɗinsa yana da yawa kafin a ce ka gama fannin gefe guda ɗaya kawai yanzu za mu zo dai mu ji littafai kawai sunayen littafan da za ka samu tarihin malamai za ka yi mamakin adadinsu to ballantana a ce a koma hadisi a koma maka tafsiri a koma maka aƙida a koma maka fiƙihu fiƙihun kuma kowace mazhaba Allah subhanahu ta'ala ya ba mu abinda ya hore ya dai ba mu da yawa ya ba mu kuma na tsoron Allah ya ba mu abinda zai kai mu zuwa ga shiga aljanna yana cewa har yanzu ma'a ma'arifati liman asarahu min ulama'il min ulama'il mu'arrikhin yace tare da cewa ni ina cikin wanda suka rayu da waɗanda suka rayu da shi na daga cikin malaman tarihi amma shi ne sama da kowa a cikinsu ma'ana ya yi rayu shi ɗin a zamaninsa akwai malaman tarihi daban-daban amma ni ban ga irinsa ba duk da cewa mun kuma rayu tare da waɗancan irinsu ya ce walfarko bai nahum zahiru bambancin tsakaninsu a bayyane yake walai safit ta'assubi fa'ida yace babu kuma fa'ida in nayi ta'assubanci babu fa'ida ma'ana wannan maganar da nake faɗa ina magana ina faɗa ne tsakani da Allah ba dan wannan malami malami na bane nake faɗin wannan abu shine abin da ke nufi walaysa fit ta'assubi fa'ida babu fa'ida in an ce nayi ta'assubanci ai mun san ta'assubanci ta'assubanci shine ka rufe idanka kawai naka shine naka koda ba daidai yake ba shine ma'anar ta'assubanci idan naka ba akan daidai yake baka kyale shi ka karbi wani wanda ba naka ba inda akan daidai ke sai ya zama asalin abin da kake so shine ina daidai take yawa to duk wanda baya bin daidai ko kuma kawai shi asali sai nasa kawai zai karba to wannan shine mai ta'assubanci Allah ya kyauta to sai yake cewa wabil jumlati fatana'ul ulama'i alaihi kathir kai a dunkule dai a yaban malamai ga wannan bawan Allah yana da yawa yadhiqul maqamu an istifa'ihi wannan matsayi ya yi kunci akan in cika muku duk waɗannan abubuwan in faɗe su adadin malaman da suka yaba masa wa in jahadahu al-imamu sakhawi ba'd haqqihi ko da dai al-imamu sakhawi a cikin littafin sa an ambata mana abdul lami ya dan rage darajar wannan bawan Allah a cikin abin da ya faɗa shine wasu malamai suke cewa la'alla saboda dan zamanin sa ne kafin ka samu adalci tsakanin malamai da 'yan uwansu da suka yi zamani guda wannan sai masu tarbiyya wanda Allah maɗauki ba su ikhlasi mai ƙarfi kafin ka samu irin wannan wannan fa ba wai koyaushe ake samunsa ba amma dai ana samunsa da yawa ana samu da yawa hassada da wasu abubuwan irin wannan na ƙyashi ana samunsu tsakanin malamai za ka ji wasu hassana faɗin wata kisa wai lokacin da aka raba hassada ko wai sai malamai suka matso gaba suka ce a basu wannan gaskiya ba haka bane yawa wannan ƙarya ce ne ba haka bane kasan abin da wannan mutane suna faɗin wannan ba don komai ba saboda ma zaman tare wuri guda yakan sa a ji ra'ayin wani a gun wani kuma su malamai ai magana suke ana ji kun fahimci abin shi yasa har tasu za ta fito rubutawa suke ana karantawa amma in ba haka ba duk wani fage za ka samu akwai hasada cikin masu shi kowanne fage za ka samu masu shi wannan fagen suna tsere a tsakaninsu wannan na mai wannan hasada wannan na mai wannan hasada za ka ɗabi'a ce ta ɗan adam ko ina akwai ba iya malamai ba ne kuma hakika malamai su suka fi cancantar ashe sun yi nisa da wannan shi yasa hatta su za a tafi damuwa domin ka ga laifi shi mutum idan kayan safari ne to lokacin da aka hango bakin mugun wani abu marar kyau a jiki to nan da nan kowa zai gani amma idan dama baki ne to ba lalle a ga bakin abin a jikinsa ba ina faɗi wannan shine ɗabi'ar da ta sa malamai ka mutane kaga suna yawan magana akan hasadar malamai ba wani abu bane ba wai dan sun fi kowa hasada bane wannan ba haka bane su ne suke koyar da mutane a daina hasada in amma dai ba a cewa babu nan ba kare su nake in ce babu ba hakika akwai amma kuma akwai a ko ina ma na tsakanin mutane da suke zaune tare da junansu Allah raba mu da hasada Allah ba mu adalci Allah sa duk abin da zamu faɗa dangane da ƴan uwanmu ya zama haka yake kuma alheri ne in ba alheri bane Allah hana bakin mu faɗin sa yake cewa har yanzu ina yawa qala shaukani malam shaukani muhammad ibn ali ash-shaukani wanda ya rasu 1250 babban malami ne shi ma a wancan zamani nasa ya ce wa kana mutabahiran fit tarihi wannan malami wato almikrizi bajimi ne sosai kamar ka ce teku ne a bangaren tarihi alakhtilafi anwa'ihi duk da bambancin wato sabanin nau'o'in tarihi yadda mun tambaya nau'in tarihi nawa ne wani irin nau'i yake nufi nau'in tarihi ta bangaren in ka ɗauko sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine mafarkon dama abin da aka fara rubutawa sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fara rubuta ta da sunan magazi da waɗanda suka fara rubuta sunan littafai da aka yi sirar tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a sa masa sunan sira magazi ake kiransa irin su Musa bin Uqba suna cikin waɗanda suka fara rubutawa su azubair ibn bakkar suna cikin manyan waɗanda a gunsu aka fara jin rubuce-rubuce akan wannan sannan aka zo aka samu su ibn ishaq wanda sirarsa ta fi yaduwa yanzu a wurinmu amma banda shi akwai wasu to wannan kutubul magazi kun ga wani gefe ne sannan sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce magazi ana nufin yaƙe yaƙen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fage ne akwai fagen sirar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tarihin khalifofi kun ga shi ma wani abu ne daban akwai tarihin annabawa akwai tarihin garuruwa kun ga wannan duk nau'i nau'i ne na tarihi to kowanne malam makirizi in ji abin nan shaukani yana da hannu a ciki da kuma wato abin nan teku ne shi a ciki yace wa mu'allafatuhu tashhadu lahu bidhalik rubuce rubucensa suna yi masa shaida ga wannan wa in jahadahu as-sakhawi duk da sakhawi ya dan yi masa musu wani abu ya dan rage masa wannan abu sai ce fadhalika da'abuhu fi ghalibi a'yani mu'asirihi shine shaukani yake cewa mu dama mun san sakawi da wannan halin in yana magana a gun malaman zamanin sa kaga wannan yana ba da shaida sai ba wai cewa yake dama kowa haka yake ba a maganar sakawi yake cewa sakawi dama an san shi da irin wannan abu in yana magana akan malaman zamanin sa yakan nuna cewa ba su kai shi ba ko kuma ba su kai ko ina ba wafatuhu to yanzu mun zo kan a rasuwarsa tuwufiya fi yawmil khamis ya rasu wannan bawan Allah ranar alhamis sadisa ashar ranar goma sha shida shahar ramadan na watan ramadan sanata hamsin wa arba'ina wa thamanimiya a shekara ta ɗari takwas da arba'in da biyar an nahawi thamanina sana ya rayu a duniya shekara tamanin kimanin shekara tamanin yi a duniya kaga ashe ya daɗe a duniya rahimahullahu ta'ala Allah ji kansa sai musannafatuhu littafan da shi ya rubuta qala as-sakhawi fi ad-daw' al-lami' as-sakhawi din nan dai da muke magana akai a cikin littafin sa al-daw' al-lami' yace qara'tu bi khattihi na karanta da rubutun hannunsa anna tasanifahu cewa littafan da ya rubuta zadat ala mi'atay mujallad sun fi mujalladi ɗaya ɗaya har guda 200 in an ce mujallad abinda aka littafi da aka buga shi sosai da bango ma'ana volume cikakke da zaka iya cewa wannan sifili ne aka wanke cewa ko sifili to sun kai guda 200 littafan da wannan bawan Allah ya rubuta to an karantu an yi karatu gun malamai 600 ai ai irin wannan aiki wa qala ibn tagri barde malam ibn tagri barde yana cewa kana kaseeral kitabati wat tasnifi shi mai yawan rubutu ne ya saba da rubutu kun san kuma wannan wata baiwa ce haka Allah ya kakkasa mutane wani aka bashi wannan wani ba a bashi ba sai ka wani Allah ya hore masa tarin ilimin da yawa a kansa amma bai samu damar ya rubuta ba wani kuma wani ya fi shi ilimi amma shi ya fi shi yawan rubutu yanzu nan zai rubuta yanzu irin su suyuti irin su ibn hajar da shi wannan mikrizi littafansu kana ganin su a kasuwa sai kai mamaki sun isa a ce an yi labirare da su na kowane mutum daya saboda yawansu to ballantana to wani kuma sai ga Allah hore masa hakanan wajen halittar abin da ya shafi rubutu wani idan ka ga rubutunsa dan daro mai kyau wani kuma in ka ga rubutunsa da kira ake karantawa malamai suna cewa yanzu daga cikin mutanen da Allah ya hore mummunan rubutu ibnu taymiya na ciki rubutunsa ba shi da kyau wahalan karatu kafin ka gane abin da ibn taymiya rubuta sai a ce sai ka sha wahala amma kuma ku duba tsabar ilimin da yawansa da nisa da zurfi a cikinsa to wannan haka baiwar Allah take don Allah tabbatar mana cewa shi kadai shine mai kamala yawa duk inda mutum ya kai koli a wani abu a ce ya iya kaza ya iya kaza to sai ka dube shi a wani bangare sai a ce aiko bai iya kaza ba to wannan dama dan Allah tabbatar mana babu wanda yake cikakke yana da komai da komai banda Allah subhanahu wataala to malam sakawa sakawa abin da ke faɗi kina ibn tagri barde yana cewa kana kathira alkitabati wat tasnif fa sannafa kutuban kathira ya rubuta littafai da yawa qad qarabat asma'u muallafatihi al-50 unwana sunayen littafansa kawai sunayen littafin ba adadin kun ga wancan sunan mujalladi ne volume volume da aka yi nan kuma sunayen littafin kawai zaka rubuta har sun fi 50 sun fi 50 wa qaraba adadin mujalladati ba'dha ko ba'dha almi'a akwai wani ma daga cikin waɗannan unwanin ɗaya sunan littafi ɗaya wanda mujalladansa sun kusa 100 shi kadai kaga wannan ƙari ne akan wancan abin da wancan malamin shi komai faɗi kowa yana faɗin abin da dai sani dangane da wannan malami sai ya ce famin musannafatihi daga cikin littafan da ya rubuta to ga littafansa akwai al-ishara wal i'lam bi bina'il ka'bati baitillahi al-haram wannan shi yayi ne akan tarihin ginin ka'aba ya kun ji an ce da ma malamin tarihi to sai ya dauko mana tarihin ginin ka'aba gaba daya yaushe aka fara sa bulan farko na ka'aba wannan bawan Allah ya rubuta mana yana nan kuma littafin a ko da yake malamin wannan malamin mai aikin ya ce makhtut a har zuwa lokacin da ya aikin makhtuti ne don haka yana nan amma a rubutun hannu har yanzu ba a yi masa aiki an mai da shi an yi tsiba'a ba an buga shi ba akwai imta'ul asma bimalin rasuli min al-abna'i wal akhwali wal hafadati wal mata kun ga irin kokarin nasa wani wani fanni yake da mutane da yawa basu damu da shi ba shi zama ya rubuta imta'ul asma wai jiyar da kunnuwa dadi shine imta'ul asma kunnan mutun ya ji dadi na me bima lirrasuli min al-abna'i na bayanin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akhwalin wato abin nan innonin ko kawunai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hafadati da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mata'i da kuma kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zauna ya rubuta littafi akan wannan yace ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani da wani da wani da wani sannan kayansa yana da riga yana da hula iri kaza wanda ya samo a wuri kaza wanda wani ya bashi wanda lokacin da aka so masa a wuri kaza duk zai ga maka waɗannan kaga ai wannan ba garamin aiki bane shi kansa sannan sai albayanul mufid fil farqi baina at-tauhid wat talhid wannan shi kuma bayani mai fa'ida wajen bambanci tsakanin tauhidi da ilhadi ilhadi ya kira talhid talhid shine karkacewa daga tauhidi rashin imani da Allah shi ake nufi da talhidi ko a ce ilhadi to bambanci tsakanin tauhidi da kishiyarsa sai kuma tajridu tauhid shine wannan littafi da muke da zamu karanta insha Allah sai durarul uqudul farida fi tarajumil a'yanil mufida shi kuma wannan akan a'yan manya manyan malamai sanannu ya zauna yayin tarihin su malam wani an yi shi a gari kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza shine shi ma ya rubuta sannan akwai as-suluk lima'rifati duwalil muluk shi kuma wannan sunansa kenan as-suluk dan sanin daular sarakuna daular sarakuna a wuri kaza ko a ƙasa kaza an yi sarakuna iri kaza sarki wane da wane da wane da wane bayansa aka samu wane to haka ya rika jejjerowa na ƙasashe daban-daban da ya ba da labari akwai kuma shari'in naja shi ma littafi ne akwai at-taraful ghariba ko at-taraful ghariba fi akhbari hadramaut al-ajiba nan kuma a labarin hadramaut wani gari ne a yaman akwai kuma majma'ul fawaid wa manba'il fara'id akwai al-muqaffa fi tarajumi ahli misr wal waridina ilaiha wannan kuma ya rubuta littafi dan ya bada labarin mutanen misra duk wani sanannen mutum a misira ya rubuta tarihinsa da kuma duk wani mutumi da ya taba zuwa misira har ya zama wani abu to shi ma za ka samu labarinsa a ciki to kaga wannan babban malamin tarihi ne yace wa huwa at-tarikhul kabir shine babban littafin nan nasa na tarihi a yace lam yukmil bai gama shi ba wa tubi aminhu thamaniya mujalladat yanzu an buga mujalladi takwas manya na wannan littafin iya abin da aka samu kenan da bi tahqiqin al-ya'lawi al-ya'lawi wa ja'at tasmiyatuhu fi hadiyatil arifin al-muqaffa yace wa huwa khata al-muqtafa yace wannan kuma kuskure ne sunansa na gaske shine al-muqaffa to sai kuma wani littafin yace mukhtasar al-kamil ibn adi akwai littafi na al-kamil na ibn adi shi kuma a sanin rijalin isnad ne shi kuma wannan sai yazo ya takaita shi shi malam muqrizi ya mai da shi takaitaccen littafi to wannan shine abin da ya shafi wannan bawan Allah dangane da tarihinsa da kuma wato rubuce-rubucin da yayi wannan kuma duka a dunkule ne in ka koma littafinsa al-khitab a muqaddimarsa zaka ga cikakken labari haka nan kuma a cikin addu'ul lami da kuma waɗannan littafai yanzu ga littafan da suka bada labarin sa kawai malamin wannan da ya aiki ya ce ya yi ƙoƙari gashi ne ya faɗa a alama ta uku ya ce hawal tuksa'aha qadra al-imkani wa rattabtuha ala al-wafayati yayi kokarin ya kwalkwale su duk littafin da ya ambaci tarihin wannan bawan Allah to shi wannan ya kawo shi saboda lokaci ya kure mana ban sani ko adadin kawai zamu ji wannan littafan da suka ba da labarin wannan malamin shi ne za a jero mana in kana so ka san labarin wannan malamin wani littafi za ka je ka karanta to ga su daga cikinsu akwai tarjum ko tarjuma li nafsihi fi muqaddimati kitabihi al-khitab wannan na ga mana shi da kansa ya bada tarihin kansa a littafinsa al-khitab akwai imba'ul ghumur na hafiz ibn hajar akwai al-majma' al-mu'assas akwai uqud wancan ma na ibn hajar akwai uqudul juman na malam al-aini akwai al-manhal safi na ibn tagribardi akwai annujumu zahira shi ma na ibn tagribardi akwai ad-dalilu shafi nasa dai har yanzu hawadithu duhur nasa dai shi tagribardi din akwai unwanu zaman na malam al-biqai malam biqai shi ma yana cikin malamin nasara kuma mutum ne shi ma mai yawan rubuce rubuce shi ya zauna ya rubuta wani littafi fi tanasubil ayati was suwar shi kuma zama yayi ya dubi ayoyin alqur'ani da surorin alqur'ani ya duba alaƙar da take tsakanin surar kaza da sura kaza ko wannan aya me yasa ta biyo wannan aya me yasa wannan aya ba a faɗe ta a wuri kaza ba sai a wuri kaza shi wannan akan haka ya rubuta wani katon littafi yana nan shi ma dan a samu fa'idar waɗannan abubuwa shine albiqai to shi ma ya rubuta a littafin sa ya faɗi tarihin wannan bawan Allah akwai majma'i mu'jamu shuyukh na ibn najm an-najm ibn fahd akwai kuma at-tibr al-masbuk na sakhawi akwai al-i'lan bit-tawbikh shi ma na sakhawi to gaskiya dai in aka ce duk zamu bi su lokacin ba zai isa ba ban sani ko kun lissafa mana guda nawa ne so nake kawai mu ji adadi nawa ne malam lissafa mana inda kana da abin nan kafin gama karantawa akwai ad-daw'ul lami akwai az-zailu tam ala duwalil islam akwai husnul muhadara na suyuti mun san malam suyuti shi ma cikin manyan malamai ne masu rubuce rubuce shi kuma ya rasu 911 kun ga bayan wannan malamin ya rasu ma'ana sai da wannan malami ya rasu ma kun ga tun da 845 ne da shekara 55 sannan ka kara 11 kaga shekara 66 tsakanin wannan malamin da suyuti to sannan akwai al-majma' al-mufannan ar-rawd al-basit na Abdul Basit al-Hanafi akwai bada'i az-zuhur da asma' al-kutub liriyadi zada akwai kashf adh-dhunun na Haji Khalifa to dan fa'ida shi ma wannan zan ba mu labarin sa malam haji khalifa shi kuma wani malami ne ya zauna ya rubuta sunansa wani littafi sunansa kashful bunun shi kuma abin da yi tarihin littafai kawai gaba ɗaya littafan musulunci zai ce maka a fanni kaza akwai littafi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk ya faɗa maka sunan wanda suka rubuta shi ya ɗauko maka a ɓangaren tarihi a ɓangaren kaza a ɓangaren kaza duk ya ce maka gawa ne shi yasa har malamai in suna son littafin wani malami da gaske littafin nasa ne ko ba nasa ba sai a ce aje a duba kashfin bunu in aka duba za a gani za a ce nasabahu ilaihi haji khalifa da haka hujja ce ta masu irin wannan aikin na neman masters ko phd a jami'o'i su ce sun gano ai wannan littafin da nake aiki a kansa tabbas na malamin ne domin daga cikin dalilan cewa nasa ne malam haji khalifa a littafin sa kashfu zunun shi ma ce nasa ne wasu kuma har su samu cewa haji khalifan ya kuskure ya nasabta wani littafin ga wani malamin sai a ce ga littafin a hannuna amma na wane ne ba kamar da haji khalifa faɗa ba tunda dai ana samun kuskure a kowane irin aiki to wannan shi kuma abin da ya rubuta kenan shi ma kana san labarin malam almakirizi to za ka samu a cikin kashfin zunu to yana ga dole mu tsaya haka mun yi awa ɗaya cif adadin nawa ne 40 na da shida to 47 to wani ya ce 46 ya ce 47 ba laifi to kaga wannan dai sunayen littafai ne ba wai lit- ba wai adadi sau nawa aka ambace shi a cikin littafin ba a'a sunayen littafan da in kana so ka san labarin malam mutsirizi ka je ka karanta waɗannan ɗaya daga cikinsu littafi 47 akan labarin mutum ɗaya ka ku dole karatu ya yawa Hmm? ba wai ina nufin duk waɗannan littafan an rubuta su don shi bane karka fahimci wannan a'a amma an ambace shi a cikin su littafan Hmm. to Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi ya ba mu tawazu ya ba mu haƙuri ya ba mu kuma wato ilimi mai yawa mai amfani Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sare mana al'amura muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa bukatunsa na alheri duk wanda ke cikin wata damuwa kuma Allah ya yi masa muna fata Allah maɗauki ya ba wa ƙasar nan tamu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya dukkan wani abu na tashin hankali da ya tunkaro mu muna fata Allah maɗauki mana maganin sai kaɗe shi Allah subhanahu wataala ya haɗa kanmu baki ɗaya da mu da shugabanninmu Allah ya ɗora mu akan abin da ke shine daidai mu tunkari abin da ke shine daidai mu kuma mutu akan abin da ke shine daidai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik